الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين wannan karatu ne da muke gabatarwa wato a cikin littafin tanasu ƙuddurar fi tanasu bisuwar na imamu suyuti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin wanda muke hada shi da addirasa al'adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar za mu tashi ne a farkon suratu wato al'alaq ko suratu iqra muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora ga mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomo da mu da ku gaba daya suratul alaq makkiya ce sun kace bil ijma an yi ijma'i cewa a makka ta sauka tunda ita ce sura ta farko da ta sauka an gane ko sannan kuma an sanya mata suna suratul alaq shine wato jini kenan ko saren jini ko daskararren jini wanda kuma ya zo ne khalaqal insana min alaq wanda ɗaya ne daga cikin atsuwar ba wai daga jinin bani wani lokaci a ce a halittu adam daga ƙasa annabi adam wani lokaci daga ɗigon mani an hankalta ma asali wani lokaci a ce al'alaq saboda maniyin shi ke tashi ya koma jini in ka ɗauki ayoyin sai ka haɗa su sannan ka gane yadda yake kamar suratul mu'minun wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sannan kuma ana kiranta suratu iqra bismi rabbika saboda dama ai iqra shine farkon ta ko adadin ayoyinta tana da ayoyi 19 a al-abdul basri lissafi na basri wal kufi da kuma kufi sannan kuma tana da ayoyi sha takwas a cikin al'adad ashami sannan kuma tana da ayoyi ashirin a cikin al'adad alhijazi ay almakki wal madani kenan ya an ce hijazi adadin haruffanta tana da harufi ɗaya ita suratul alaq kenan adadin kalmominta kuma tana da kalma biyu. abdullah tayyar ya ce la nasikha fiha wala mansukh ba aya da ta shafe kuma wata aya a cikin ta kuma babu wadda aka shafi الترتيب المصحفي ترتيبي نجير سورور القرآن إتتي سورة تسئل شدا والنزولي كنا الترتيب النزولي إتتي سورة تفرقو ما يسود وان دي دوبات كن لتافن صحيح البخاري باب بدء الوحي دي حديثي كونا an gane ko yawwa to wannan shi ne a takaice dirasa al'adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar yanzu kuma sai mu dawo cikin littafin tanasu quddurar imamu suyuti ya ce suratul alaq sura ta alaq aqulu ina cewa lamma taqaddama fi suratul tin da yake ya gabata a cikin suratul tin bayanu khalqil insani cewa Allah ya halicci dan adam fi ahsani taqwim a mafi kyawun wato halitta bayyana huna sai Allah ya bayyana anan yana nufin kinan nan cikin suratul alaq annahu ta'ala cewa shi Allah khalaqal insana min alaq an gane ko Allah halicci dan adam daga alaq sarin jini kenan wa zalika zahirul ittisal wannan yana nuna cewa akwai saduwa wadda take zahiri da munasaba fal awwalu bayanul illa suriya an gane ko fal awwalu na farko yace bayanul illa suriya yayi bayanin illa ta halittar dan adam suriya ta suranta shi an gane ko wa hadha bayanu illa al-maddiya wannan kuma yana bayanin illa maddiya in an ce illa nan ba sababi ba kamar hanyoyin da aka bi na halitta shi ahsanu taqwim laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim nan kamar hanyar da aka bi wajen halittar da shi da surar shi wannan kuma alaq tana nufin maddar da an ka halitta dan adam da ita asalinta ban sani ko muna fahimta ba yawwa mai tahqiqin wannan littafi ya dan ƙara bayani daga ciki yake cewa annahu ta'ala in ka diba nan batu yace aqulu wa min al munasaba bayna at-tin wal alaq yana daga cikin munasaba kenan wanda za a ƙara annahu ta'ala shi Allah lamma qala fi akhir at-tin da yace a cikin surati at-tin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin shi Allah ba shine mai wato ahkam mafi girman masu hukunci ba bayyana sai Allah bayyana fi awwal al alaq a cikin awwal al alaq annahu ta'ala cewa Allah shi madaukakin sarki masdaru ilmi al-ibad ma'ana ilmin bayi daga gare shi yake bi hikmatihi da hikimarsa fa bayyana annahu allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam wa saddara dhalika bil amri bil qira'a kuma Allah ya fara magana shine saddara idai umurni da ayi karatu واستفتاحها باسمه دائما دائما واستفتاحها bude wa sura kidan bismihi ko ita qira'a da'iman kowane lokaci ita qira'a tun da ya ce bismi rabbika li takuna lil insani aun dan ta zamanto taimako ga shi dan adam an gane ko ala kamalil ilmi akan cika ilmi bi hikmati ahkamil hakimina da hikimau wanda ke shine mafi hukuncin masu hukunci yace na biyu lamma zukira fittini ko lamma zakara fittini in an ce zukira lokacin da an ka ambata zakara lokacin da Allah ya ambata fittini a cikin suratul tin khalqal insani in mun ce zakara khalqal insani in mun ce zukira kuma khalqul insani da Allah ambaci halittar dan adam fi ahsani taqwim a fi kyakkyawan sura wa raddahu ila asfali safil da maida shi zuwa kasan na kasan kasa bayyana sai Allah bayyana fil alaq a cikin suratul alaq tafsilul halaini an gane ko rarrabewa tsakanin waɗannan hali guda biyu da ahsanu taqwim da kuma asfal safilin wa abin nan tafsil al-halaini wa asbabaha da kuma sabu asbabahuma da sabubban su guda biyu min awwali qawli kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna ila alam ya'lam bi anna Allah yara an gane ko to ya ce an fayyace hali guda biyu alhali ko kuma innal insana la yatgha har zuwa karshen abin da an ra'ahu istaghna duka zancen hali guda na an kai ban sani ko mun fahimta ba babu hali na biyu tunda halin ahsan taqyim misali to ina shiki ban sani ko mun fahimta ba kuma ya ce min awwali inda an ce farkon sura ala ayyati hal nan muna iya ɗauka shi duk ayar da ta yi bayanin mummunan hali to kishiyarsa shine hali na gari ban sani ko mun fahimta ba kina sai zamanto mafhumul mukhalafa kenan daga nan aka samu tafsilin mun gane ko to wallahu ta'ala a'lam to idan muka je sura ta gaba ita ce wato suratu abin nan suratul qadr suratul qadr makkiya ce ma'ana ta sauka a makka au madaniya waɗansu malamai suna ganin kuma ta sauka ne a madina an gane ko suratul qadr wato samma suratul lailatul qadr ana kiranta lailatul qadr al qadr kenan shine daraja don daren yana da daraja ko ba haka ba wasu sun ce lailatul qadri dare ne wanda yake dayyiq ma'ana kamar daidai lokacin da ake amfanuwa da shi lokaci ne takaitacce an gane ko yawwa ko kuma lailatul qadri dare ne wanda ake kaddara abin da zai afkuwa a cikin shekara fiha yufraqu kullu amrin hakim to duk da yake kalima ta alqadr ba cikin ita zuba amma dai saboda lailatul qadr wa kana amrullahi qadran maqdura amma ita ce ka ta ahzab adadin ayoyinta tana da ayoyi biyar kacal adadin harufanta tana da harafi 114 an gane ko adadin kalmominta kuma tana da kalma 30 ita suratul qadr abdullah tayyar ya ce la nasikha fiha wala mansukh ba wanda aka shafe hukuncin sa ciki na ayoyi babu wanda ya shafe hukunci a cikin ta ayat da ta shafe hukuncin wata aya wala mansukh babu wanda aka shafe a ciki at-tartibul mushafi tartibin ta jerin surorin alqur'ani ita ce wato sura ta 97 wan nuzuli kina at-tartibul nuzuli ita ce sura ta 25 da sabka kamar yadda cikin al-itqan da kuma ayatul mutashabihatul alfaz na abdullah tayyar nazalat sun kace ta sauka ba da surati abasa bayan surati abasa wa qabla surati shams kafin kuma surati shams wa shams yawduhaha wannan shi dai ne takaitaccen bayani na ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar game da suratu abin nan suratu al-qadr in muka dawo cikin tanasukh durar imam suyuti yace suratu al-qadr qala al-khattabi malami khattabi da ake imam al-khattabi yace lamma ishtaba ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama ala al-qur'an lokacin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sun kai ijma'i an gane ko akan alqur'ani wa wada'u suratul qadri aqiba suratul alaq sun yi ijma'i ne sun ka dogara ga sura akan bayan wannan istadallu bidhalika sun kafa hujja da wannan ala anna almurad biha biha alkinaya cewa abinda ake nufi da ha'ul kinaya ad-damir kina ake nufi nan kinaya cikin ilimin nahwu damiri ake nufi ha'ul damir dan asalin kinaya shine boyewa an gane ko ba waccan kinaya ta ilimin balaga ba wadda cikin littafin ulumul qur'an da kuma balaga ake bayaninta da usulut tafsir fi qawlihi inda Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr mu ne muka saukar da alqur'ani cikin daren lailatul qadri yace to an sun yi ala anil murad yace al ishara ila qawlihi iqra akwai nuni zuwa ga iqra mun sani ko mun fahimta ba tunda shi iqra din nan abin nan da an ka karanta iqra il qur'ana inna anzalnahu fi lailatul qadr don mu gane karatu eh قال القاضي أبو بكر ابن العربي قاضي ابن أبو بكر ابن العربي ابن العربي المالكي ba wance ابن العربي ba الصوفي mai فصوص المكية an gane ko wahada badi'un jiddan yace wannan abu ne wanda yake hikma ce badi' wanda yake ta kai matuƙa ƙwararra kenan jiddan ƙwarai da gaske tunda ta bayyana tsakanin sabka alqur'ani dama kuma cikin lailatul qadr ya sauka fi lailatul qadr ya sabka farkon sabka shi kenan shi kenan kaga munasaba ai ta bayyana sura ta gaba wadda za mu je a kanta sai suratul bayyina suratul bayyina makkiya ce akan abin da abi hayyanu tauhidi ya yi a cikin albahrul muhit an gane ko sannan kuma ibn ashur mai tahrir wa tanwir da imamul baghawi an gane ko da imamu abu sa'ud an gane ko da ibnul jauzi su sun tafi cewa madaniya ce ina fata an fince dalili suna hankalta mu cewa an yi zancen ahlul kitabi lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikeena mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyina amma dai wannan ba shi kadai dalili wanda zai sa a dauke ta matsayin ta madaniya don wani lokaci qur'ani na kafin zancen ahlul kitabi cikin sura makkiya kaga an yi bayanin ahlul kitabi a cikin suratul an'am kuma a suratul an'am makkiya ce وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس سورة الأحقاف مكية وما أنت ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وسنة وإنه لنا أيوم مدلية دي تكاغري تتنوى تتمال بي والله أعلم المهم سورة البينة سنة أنا كرنت سورة لم يكن سنة أنا كرنت سورة المنفكين أنقالي كو saboda wannan kalmomin duk sun zo a cikinta an gane ko yawwa kalima kuma tumun fakin akwai bayanai kwarai karkashin wannan kalimat sai mutum ya koma cikin tafsirai daban-daban zai ga waɗannan bayanan an gane ko yawwa duk da yake kalima ta bayyana ba cikin ta ɗaya ta zo bare amma dai an saya mata suna suratul bayyana adadin ayoyinta tana da ayoyi takwas adadin haruffanta tana da harafi 412 ita suratul bayyina ko suratul lam yakun adadin kalmominta tana da kalma 90 da wato hudu kenan abdullah tayyar ya ce la nasikha fiha wala mansukh ba ayat da ta shafe hukuncin wata aya a cikin ta kuma babu wanda aka shafe at-tartibul mushafi tartibin ta jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 98 والنزول كنان والترتيب النزولي أتكن الإتقان في علوم القرآن إتتي سورة تقليد إيد سوكا أتكن آيات المتشابهات الألفاظ أبدل الطيار يكاوت سورة تقليد سوكا نزلت بعد سورة الطلاق تاسب كباين سورة الطلاق وقبل سورة الحشر كافين سورة الحشر إن ممكن كان كلي وانا سيمون أوكي تمس إما دنيا an gane ko tun da duk surorin da an kace ta da wanda ta sauka gaban ta da sauka bayan ta dumma da niyya ne an gane ko yawwa to wannan shi ne takaitaccen bayani game da wannan sura amma idan muka dawo cikin littafin tana su kuddurar imamu suyuti ya ce suratu lam yakun aqulu ina cewa hadhihi sura wannan sura waqi'atun ta abku ko ta zo ne mawqi al-illa matsayin illa lima qablaha da abin da ya gabace ta ka annahu lamma qala subhana lokacin da Allah ya subhanahu wata'ala kamar lokacin da Allah ya ce tsarkakakken sarki in ji malamai inna anzalnahu mu ne muka sabkar da shi to kamar an ce qila lima unzila dan bi aka saukar da shi faqil li annahu lam yakun alladhina kafaru munfakkina an kufrihim hatta ta'tihum albayyina dan saboda kafirai musu zaman to ba munfakkina masu kamewa an gane ko daga banna hatta ta'tihum albayyina sai shirya ta zo musu wa huwa rasulullahi wa rasulun min Allah shine manzo da zo musu yatlu suhufan yana karantawa takardu in an ce yana karantawa ba dole bane sai ya san abin da a ciki an ramma yana karanta alqur'ani tana yawa bai iya rubutu ba makawo sai haddace alqur'ani bai iya rubutu ba ya haddace alqur'ani sai a ce yana karanta alqur'ani dan haka kawai ne ya ce a to manzo Allah sallallahu an ce yana karanta takardu kenan qur'ani kuma ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika ya an kai rubutu ko cikin hadisai da ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rubutu ma'ana ya bada izini an rubuta mun gane da kyau ko ko kuma yatlu suhufan mutahhara ba ma abin nan ba ya zo bayan littattafai masu tsarki kenan irin su attaura da injila zamanin shi ya zo bayan su kun gane ko eh kuma yatlu yana biyayya yana aikatawa domin kalma ta tilawa tana nufin karatu ta tilawa wani lokaci tana nufin aikatawa a wajen wasu malamai tilawa kuma yatlu kuma tana nufin ka zo bayan wani abu sai a ce al-ayatu taliya ba taliya ba gwada ake ci wa zalika huwa al-munazzalu shine abin da anka saukar shine al-qur'ani kenan da anka ce inna anzalnahu ko ba karan bane to da an ka ce ya tulu me yake karantawa abin da an ka sauka wa qad sabatat al ahadith hadisai sun tabbata bi annahu kana fi hadhihi sura qur'anun akwai qur'ani du sikha rasmuhu wanda an ka shafe rubutun sa wa huwa inna anzalnal anzalna al mal li iqamati as shine mun saukar da dukiya ko li iqamati as-salati wa ita'iz zaka don a tsaye da sallah a bada zakka walau anna libni adama wadiyan da dai dan adam yana da ruwahi ko ka ce babban rami labtaga ilaihi sani da ya nemi na biyu walau anna lahu sani da dai yana da rafi na biyu labtaga ilaihi salis da ya nemi na uku wala yamla'u jawf ibn adam ba abin da zai cika cikin dan adam illa turab sai kasa in ya mutu an sa shi kabari wa yatubu Allahu ala man tab Allah yana karɓar tuban wanda ya so an gane ko to wannan akwai hadisi da suke kawo cewa kenan hadisi akwai shi to amma har wannan yana daga cikin abin da an ka shafi ina fata ana fahimta ta to almuhimmu in ka diba nan ba abin nan number 3 yace akhrajahu al-haythami haythami ya fitar da shi في مجمع الزوائد عن أبي واقد الليثي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال إنا أنزل مال الحديث وأداه إلى أحمد والطبراني وقال رجال أحمد رجال الصحيح kenan waɗanda suka rubuto shi rijalus sahih malamai suna da magana ba cewa wasu sun tafi cewa ba duk abin da aka ce rawahu rijalus sahih ba zai mantuwa ingantacce an gane ko almuhimmu dai ko da yana daga cikin wanda an ka shafe ko kuma zamanto hadithul qudsi ne na fassara wasu abubuwa da sun kazo cikin wannan sura ban sani ko mun fahimta ba yace to wa bidhalika da wannan ne tashtaddul munasaba sai dacewa ta tsananta baina hadhihi sura tsakanin wannan sura wa baina ma qabla hada abin da gabace ta haisu zikira hunaka saboda an ambata a cikin kenan sura hunaka a can an gane ko tunda lam yakuta ake zance cewa an shafe wani abu cikin ta ko ba suratul qadr ba an gane ko ya ce to haisu zikira hunaka inzalul qur'an an ambaci an saukar da alqur'ani wa huna inzalul mal kuma an kace Allah ya saukar da dukiya anan ita suratul bayyina wa takunu surata ne sai surata ne su zamanto ta'lilan kamar bayyana sababi ne limata tadammanatu surat iqra na daga abinda suratul iqra ta bayyana ko ta kumsa li anna awwalaha zikrul ilm farkon suratul alaq an yi zancen ilmi tunda an ce iqra da kuma allamal insana wa fi asna'iha a tsakiyarta kuma zikrul mal an ambaci dukiya faka annahu qila kamar dai an ce inna lam nanzilil mala kamar dai Allah ne ya ce mu ba mu saukar da dukiya ba litughyani don ayi wato abin nan girman kai da ita a ketare iyaka wal istitalati asalin istitala tsawo ma'ana ka nuna fifiko akan mutane shi yasa za ku ji a cewa ya tatsawalu ala nas mutum yana nuna ya fi mutane walfakar da kuma don alfahari a'a bal a'a ha li yusta'ana bihi mun saukar da dukiya don a nemi taimakon Allah da ita ala taqwana don a ji tsoron mu ayi aikin da mun kace ayi da ita wa iqamati salati kuma don a tsaye da sallah wa ita zakka don a ba da zakka an gane ko wannan wani da iya cewa to meye alakar dukiya da sallah da ba da zakka tunda ita ba da zakka ma dai babu laifi an sai in kana da kuɗi kana to meye alakar ta da sallah eh saboda abin da kai dauka hankalin dan adam cikin sallah wani bi ai akwai kuɗi ko to in ka samu kuɗi in ba nan shedan ba kuma mi kake nema sai ga masu kuɗin ma sun fi rashin nutsuwa a cikin sallah saboda fitinuwa fitinar duniya sun kace ad-dunya kama il kama il bahr kullama izdatta minhu shurban izdatta minhu atsha kamar ruwan teku ne ka san ruwan teku gishiri gare su kana ƙara shara kishirwa tana ƙara zo maka to haka duniya take kana ƙara samun kuɗi kana ƙara haukace ma kuɗi Allah kai mun tsari mai taqiqin wannan littafi a number 1 ko numero n ko ar-raqm al-awwal yace al-ilmu fi qawlihi ta'ala inda kamar da yayin zancen ilimi inda Allah ya ce allama al-insana ma lam ya'lam wal malu kuma innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna wannan shine munasabar da ke nan ta zamanto tsakanin suratul bayyina da kuma suratul qadr da kuma alaq sai hada su guda biyu ina fata ana fahimta ta an gane ko kenan ya kawo munasabat wato daban-daban game da abin nan guda tana da alaka da suratul qadr guda kuma ta hada suratul qadr da bayyana da kuma suratul alaq dalilin kenan wato jeran ta suke ina fata ana fahimta ta an gane ko yawwa to sannan kuma akwai wata munasaba lailatul qadri kun ga tana daga cikin abin da an ka fifita al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi to kuma qur'ani yana sawa a samu haduwa to su ahlul kitabi kuma an ba su ilimi ba su yi aiki da shi ba shi yasa sai ba su cancanci samun abin nan ba lailatul qadri ba an gane ko ala ayyati hal sura ta gaba wadda za mu je akan ta ita ce suratu az-zalzala sannan kuma ana kiranta abin nan suratu zalzala sannan ana kiranta suratu idza zulzilat an gane ko eh suratu idza zulzilat shi yasa haka ne imam al-bukhari ya sanya mata suna suratu idza zulzilat a cikin kitabut tafsir sannan kuma imam al-alusi an gane ko da imam al-bukhari da imam at-tirmidhi duk sun sanya mata wannan suna don ta buɗe da wannan an gane ko duk da yake kalimatu zilzal ai ba cikin taɗe ta zo ba da Allah ya ce hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida kuma ana kiranta suratu zilzal an gane ko kuma ana kiranta suratu zalzalat an gane ko za ku iska waɗansu sunaye da ana abin nan zilzal da kuma zalzala adadin ayoyinta tana da ayoyi takwas a adadul kufi sannan tana da ayoyi tara a sauran ad wanda ba kufi ba adadul jamhur kenan adadin haruffanta tana da harafi 156 adadin kalmominta kalmomi ne guda 36 abdullah tayyar yace la nasikha fiha wala mansukh ba wanda aya da ta shafe hukuncin wata aya a cikin ta kun babu wanda aka shafe hukuncin ta at-tartibul mushafi tartibi na jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 99 wa tartibun nuzuli an gane ko a tartibin nuzuli in an ka ɗauki cewa ta sauka ne a madina ita ce wato sura ta 94 an gane ko da sabka na fata an fahimci ni wasu kuma suna ganin cewa wannan surar kamar ta sabka ne so biyu kenan ta sabka a makka ta sauka a madina akwai wannan ra'ayi don su malamai suna da ra'ayin kamar su fatiha ita ma ta sauka su biyu a makka da madina a wani lissafi kuma an ɗauke ta ita ce sura ta 93 da sauka an gane ko ba 94 ba makki abin nan to wannan shi dai ne takaitaccen bayani kasance ta kuma ta sauka a madaniya ma'ana madina ta sauka amma dai waɗansu tafi cewa makkiya ce ina fata an fahimci ni amma in ka dibi usulubin ta usulubi ne makki don zancen kiyama na akai idza zulzilatil ardu zilzalaha an gane ko to wannan kenan idan muka zo cikin tanasu quddurar imam suyuti yace suratu zalzala aqulu ina cewa lamma zukira lokacin da Allah ya ambata fi akhiri lam yakun kenan cikin akhiri sura ta lam yakun alladhina kafaru min ahli kitab suratul bayyina anna jazaa'al kafirina jahannam makumus jahannama ko waje za almu'mini na jannat sakamakon muminai kuma aljanna Allah ya sanya mu cikin su faka annahu kamar dai qila Allah ya ce mata yakunu zalika to wani lokaci ne abin da ya kasance fa qila sai an kace idza zulzilatil ardu zilzalaha kina a bayyana maka lokacin da wannan sakamakon zai tabbata ai hina takunu zalzalatul takunu zalzalatul ardi ila akhirih kina lokacin da za a girgiza kasa wannan lokaci ne sakamakon sa zai bayyana mun gane ko wannan shi ne alaka ya ce haka za zahara li wannan shine abin da ya bayyana gare ni sun maraja'atu tafsir al-imam razi sai ni tafsir al-imam razi sai ni muraja'a tafsir imam razi kaga ilimi bincike na wa ra'aituhu sai ni gane shi zakara nahwahu ya ya faɗi magana irin tamkar irin wannan ko da ma'ana lafuzan mu sun bambanta amma dai haka nan ne yace to hamadtullaha kaseeran sai ni gode ma Allah wa ibaratuhu ibararsa shi imam fakhruddin razi zakaru fi munasabati hadhihi sura shi ba cewa malamai sun ambata sun da ce zakaru lima qablaha munasaba kiran masu malamai sun yi bayani zakaru fi munasabati hadhihi sura lima qablaha dace wannan sura da abin da gabace ta wujuhan sun faɗi fuskoki daban-daban min ha daga ciki annahu ta'ala lamma qala daga cikin su lokacin da Allah ya ce jazaohum inda rabbihim jannatu adnin kenan su masu imani sakamakon su aljanna wadda take ta dawwama faka annal mukallaf qala ka ce dai kamar mukallaf bawa ya ce wa mata yakunu zalika ya rabb wani lokaci ne wanga sakamakon zai kasance fa qala idza zulzilatil ard wa minha yana daga cikin annahu lamma zikira fiha wa'idul kafirina da anka ambaci kace wanda aka yi maka kafirai ko narkon azaba da aka yi musu alƙawalin azaba wa wa'adul mu'minina da kuma alƙawalin mu'minai aradu arada sai Allah ya so an yazida fi wa'idil kafirina ya ƙara cikin tsoratar da kafirai فقال يتي إذا زلزلت الأرض زلزالها ونظيره تمكر إرن ونن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه kaga sai Allah ce wannan rana rana ce wadda fuskoki waɗansu fuskoki za su yi fari waɗansu kuma za su yi baki sun zakara mali ta'ifataini sai Allah ya faɗi abinda jama'a guda biyu abinda ke da alaƙa ma'ana da waɗannan jama'a guda biyu faqala yace fa amma alladhina suwaddat wujuhum ila akhirih kiran waɗanda fuskokin su suka yi baki sun ya fara magana ya fara magana da su kenan ya abin nan sun maraja bainahuma huna fi akhir sura an gane ko sannan sai Allah sake dawo bayani zuwa gare su ma'ana shi abin da yake son ya ce da an ka ce innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama sannan an ka zo innal ladina amanu wa amilus salihati ko ba haka nan bane to sai da an ka zo idza zulzilatil ardu zilzalaha nan ma'ana sai ana ɗauka kamar tunda an ce suna da azaba mai raɗaɗi su waɗancan kafirai kenan magana an sake dawowa ne kansu sannan kuma ƙarshe sai aka tahi zuwa ga bayanin jama'a guda biyu shi yasa ce sun ma abin nan raja a bainahuma huna sai dawo zuwa gare su fa manya inda yace fi akhir sura bi dhikril bi dhikril ladhi ya'malu al-khair wa shar da ambaton wanda aikata alkhairi ko shari ko yake aikata alkhairi da shari inta fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara to wannan shi ne abin da imamu su ya kawo a takaice surar da za mu ɗauka ta gaba sai abin nan suratul adiyat ko suratul adiyat an gane ko ismul fa'il ne min ada ya'du mai gudu kenan asalin shi adiwat ne adiwat min ada ya'du mai gudu ana fassarawa da dawakai ko kuma raƙumma wata riwaya an gane ko dawakai wajen yaƙi ko raƙumma wajen yaƙi ko raƙumma wajen aikin aikin haji na ibada an gane ko to sannan kuma ana kiranta suratu wal adiyat akan hikayar lafazi dama kalmar ta zo ai wal adiyat ko yawwa sannan kuma al adiyat wanga lafazi na wanda take banta da shi a cikin alqur'ani babu wata sura da take da al adiyat in ba ita ba kenan wannan sabanin wasu kalmomin da zaka iske sun zo a cikin wadansu surori adadin ayoyin ta suratul adiyat tana da aya 11 adadin haruffan ta harafi 164 adadin kalmomin ta kalmomi ne kuma 40 dan gane ko Abdullah Tayyar ya ce la nasikha fiha wala mansukh ba ayar da ta shafe hukuncin wata aya cikin ta kuma babu wanda aka shafe hukuncin ta a cikin ta at-tartibul mushafi tartibin ta na jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 100 chip chip ya an dauko daga sama والنزولي كنا الترتيب النزولي ita سورة تشاهد an gane ko ala annaha makkiya in an ce makkiya ce domin akwai inda sun ka tafi cewa madaniya ce amma da kadibi usulubin ta zaga usulubi ne na makka an gane ko yawwa nazalat sun ka ce ta sauka ba da suratul asr bayan suratul asr wa qabla suratul kautsar gabanin suratul kautsar ina fata an fahimci ni yawwa wannan shi dai ne abinda abin nan an ka kawo mai so sai ya ƙara koma cikin littattafai daban-daban na ulumul qur'an da tafsiri ya ƙara ganin bayani in muka dawo cikin littafin tanasu quddurar imamu suyuti yace suratul adiyat aqulu ina cewa la yakhfa baya boyuwa ma baina qawlihi abinda a tsakanin fadar maganar Allah fadar ubangiji fi zalzala a cikin zalzala wa akhrajatil ardu athqalaha kasa ta fitar da nauye-nauyen da ke cikinta wa qaulihi da kuma inda Allah ya ce fi hadhihi sura idza bu'thira ma fil qubur idan an ka tonike abin da ke cikin kaburbura min al munasaba zaka gane akwai munasaba kenan munasaba ba ta boyuwa wal alaka da alaka dan nan sai barka lahiya kenan waccan ta yi zancen za a fitar da abin da ke cikin kasa wannan ita ma ta yi zancen abin nan abin nan afala yalamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fi sudur kaga wannan sai ta bayyana hadda abin da ke cikin zukata sai an bayyana shi an gane ko kaga an ka kara wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal can kuma wa husila ma fi sudur inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir sai ta kara ita ko da cewa Allah yana bada labari ko kuma Allah masani na khabir daga al-ikhbar ne kenan Allah zai bada labari kuma khabir masani na dukkan su ne ba matsala Allah ya sani kuma zai bada labari dan ya ce fala na qussanna alaihim bi ilm wa ma kunna ghaibin an gane ko shikenan zai bada labari to kaga nan ta ƙara ƙarfafa bayanin tunda can ba a ce Allah zai bada labari ya rahu an ka ce dan adam zai gani to wanda abin nan da zaka gani fa Allah yana da sani akan shi kuma Allah yana da sani kuma zai baka labari kuma bayan ya baka labari kuma zai sakan ka maka eh kaga akwai ƙarin bayani wallahu ta'ala a'lam kuma in mun dauki zalzala makkiya ce kaga cikin ƙarin munasaba ita ma adiyat makkiya ce duk da ke an yi sabani in mun dauki kuma a adiyat zalzala madaniya ce kuma wasu malamai sun ce ita ma wannan madaniya ce kuma an ƙara samu wata munasaba wallahu alam sura ta gaba sai suratul qari'a suratul qari'a makkiya ce ta sabka a makka an gane ku kuma dalilin sabat suna alqari'a saboda kalmatul saboda kalmatul qari'a ta zo a cikin ta ko ba karan bane alqari'atu wal qari'a duk da yake kalma ta qari'a ba cikin ta dai ta zo ba ta zo cikin suratul haqqa da Allah ce kadzabat samudu wa adun bil qari'a an gane ko kuma cikin ra'ad ma ta zo wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'ti wa'du Allah gane ko qara'a yaqra'u shine qara'a da ainun ba qara'a ba na karatu qara'a shine ya kwankwasa kofa qara'a yaqra'u ɗaya ne daga cikin sunayen kiyama li annaha taqra'u alquluba bi ahwaliha tana kwankwasa zukata da tsoron da ke cikin ta Allah kai mu da tsari adadin ayoyinta tana da ayoyi takwas a cikin adadin ashami da albasri sannan kuma tana da ayoyi goma a cikin adad almadani da kuma almakki an gane ko wanda shi adadin makki da madani hana sai a ce alhijazi sannan kuma tana da ayoyi sha ɗaya a cikin al'ad al-kufi lissafi na kufa kenan adadin haruffanta tana da harafi 158 adadin kalmominta kuma tana da kalma 30 da shida abdullah tayyar ya ce la nasikha fiha wala mansukh babu ayar da ta shafi hukuncin wata aya a cikin tukun babu da aka shafi ta at-tartibul mushafi tartibi na jerin surorin alqur'ani ya dauko daga sama ita ce sura ta 101 at-tartibun nuzuli tartibi kuma na sauka ita ce sura ta 30 kamar yadda yazo a cikin al-itqan fi ulumil qur'an da ayatul mutashabihat al-alfaz na al-imam الدكتور عبد الله الطيار sannan kuma a duba cikin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama nazalat sun kace ta sabka ba'da suratu quraish bayan suratu quraish li ila fi quraish wa qabla surati al-qiyama kafin suratu al-qiyama wannan shine abin da sun ka kawo a cikin tanasuq ad-durar imam suyuti yace suratul qari'a qala al-imam imam yace galibi in kawo wannan zaga kamar imam fakhruddin razi لما ختم الله سبحانه لوكاشن da Allah tsarkakakken sarki ya karkare suratul as-sabiqa surar da ta gabata yana nufin suratul adiyat bi qawlihi inda Allah ce inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir lalle ubangijin su wannan rana game da su mai basu labari ne kuma masani ne faka annahu qila kamar dai an ce wa ma zalika menene wannan an gane ko fa qala sai ce hiya al-qari'a ita ce qari'a qala sai ya ce wa taqdiruhu yadda za a kaddara shi sata'ati kal qari'a alama ukhbirta anhu kidan ita al qari'an nan ita ce za ta zo maka da labari game da abin da anka baka labari bi qawli idza bu'thira ma fil qubur idza bu'thira ma fil qubur na fata an fahimci kidan cikin al qari'a ne za a baka labari eh ko ko a ce a'a afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur sai tambaya mata wani lokaci ne sai an kace alqari'a lokacin da alqari'a za ta zo hmm idan dai akwai alama almuhimmu dai karshen adiyat akwai zancen kiyama ƙarshen kuma ƙari'a akwai zancen alƙari'a ita ko ta yi zancen ƙiyama kuma ta ƙara da zancen wuta wadda za a shigar da shi wanda ya aikata mummuna aiki na fata an fahimta to sura abin nan ta gaba wadda za mu ɗauka ita ce suratul abin nan suratul takasur an gane ko suratul takasur kaga kalima ta takasur ta zo cikin ta an gane ko kuma makkiya ce ta sabka a makka sannan ana kiranta suratul alhakumut takasur an gane ko haka ne imamul bukhari ya mata tarjuma a cikin sahih an gane ko da kuma imamul hakim a cikin al-mustadrak mun gane ko yawwa duk da yake kalma ta takasur ta zo ba cikin ta ɗaya ba dan ya ce i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad an gane ko yawwa at-takasur kinna akwai sabani eh akan shi in muka diba imamu tabari ma ya ya sata suratu al-hakum at-takasur sannan kuma ana kiranta suratul maqbara dan ya ce hatta zurtumul maqabir imamu al-alusi ya kawo shi suratul maqbara ina fata an fahimce ni yawwa mai so zai iya dubawa ana kiran maqbara ana cewa maqbira ana cewa maqbura duka ma'anar su dai makabarta musallafin lugawi muttahidul ma'ana mun gane ko at-takasur wasu suka ce yawan tara dukiya wasu suka ce at-takasur a a lissafa waɗanda suka mutu har ya shigaltar da ku daga mutuwar ku an gane ko sun kawo wannan magana to almuhimu da duk dai takasur ya dauka ko tun da bai ce takasur fi addil mauta ba fi kaza ko wani dai takasur yawaita wani abubuwa da ya shigaltar da ku wasu kace to me yasa suke lissafa waɗanda suka mutu har suka je can makabarta suna lissafi su laraba saboda galibi suna alfahari da mutanen da aka kashe musu wajen yaki an gane ko yawwa ko ko alhakumut takasur tara dukiya ya shigaltar da ku hatta zurtumul maqabir har kun ziyarci makabarta ba ana nufin kun yi ziyara ba ta dawowa ba kun je makabarta da ba za ku dawo ba in kamar mutumin shi ake nufi an gane ko in kuma su laraban ake nufi sun je sun jirci makabarta sun yi lissafin waɗanda suka mutu sun dawo ma'ana za ta iya canzawa an gane ko almuhimmu imamu su ce a ƙuri ina cewa hadihi sura wannan sura waqi'atun ta zo mawqi al-illa matsayin illa li khatimati ma qablaha ga surar da ta gabace ta ka annahu dai ka ce lamma qala hunaka da Allah ya ce fa ummuhu hawiya ummuhu ko kansa shine ummuhu hawiya za ta tsunduma cikin wuta zai sulluma ta kai a? a ba da adadin hurufikin ta ko? a kai haka ne ba mu ƙari da rasar adadin da iya ba haka ne adadin huruf adadin harufanta adadin ayat ne ayoyinta guda takwas ne sannan adadin huruf harufanta 122 adadin kalimat kalima 28 الترتيب المصحفي ترتيبي نجير سورة القرآن إتتي سورة تدريد بيو إن أنه كودك سما والنزولي كنا الترتيب النزولي أتكن الإتقان في علوم القرآن دا آيات المتشابهات الألفاظ نا عبد الله الطيار إتتي سورة تقوم شاشد دا سوكا نزلت سنك تتاسبك بعد الكوثر باين كوثر وقبل سورة المعون قبال سورة المعون أنغاريكو أكن تفيد دا أنك تشوا تاسبكني أمكة ما سنكون فهمت يا الله suratu takasur a cikin at-tanasuq ad-durar imam suyuti yace a kuri ina cewa hadhihi sura wannan sura waqi'atun ta zo ne mauqi al-illa matsayin illa nuna bayanin sababi li khatimati ma qabla hada sura da ta gabace ta ka annahu ka ce dai lamma qala hunaka da Allah yace fa ummuhu hawiya kokuwar kansa za ta sulluma shi kafiri ta kai za su tafi fa kubkibu fiha hum wal ghawun za su sulluma ta kai an gane ko yawwa ko ko fa ummuhu mahaifiyar shi hawiya hawiya ce tunda kamar yadda uwa take lazimtar ɗanta haka ne shi ma wuta za ta lazimce shi Allah shi mu da tsari an gane ko qila lima zalika sai aka ce don mi wannan fa qala sai ce ya an kai zai ta kai a wuta kamar dai an tambaya fa qala sai Allah ce li annakum domin ku alhakumut takasur yawan tara dukiya ko yawan tara duniya ya shigantar da ku fashtagaltum bi dunyakum sai kun ka shigaltu da duniyar ku wa mala'atum mawazinakum bil hutab kun ka cika mizanin ku bil hutami da kamar ababen da ba su da amfani al hutam shine tattaka abin da bai da amfani fa khaffat mawazinukum sai mawazinukum ma'aunanku fa khaffat sai suka yi sauki ma'ana sun kai abin da su yi nauyi ba bil asami saboda zunubanku domin ma'aunin lahira shi an ce yayi sauki ma'ana kinan zunubi ya cika shi in an ce yayi nauyi da ta cika shi sabanin na duniya an ce abu yayi nauyi kenan abin ya cika shi an gane ko in an kace kuma ya saukaka kenan bai da wani abu cikin shi to amma na lahira an ce ya saukaka ba ana nufin babu babu a zunubi na ya hausa da zunubi bai da ta kima a wajen Allah wali hada dan saboda wannan ne aqabaha bi suratul asr kenan sai biyo bayanta da suratul asr ita wannan alhakum dan saboda shagalar da kun kai ita kai kun ka shagaltu da duniya kun ka bar lahira sai Allah ya zo da bayanta da al-asr an gane ko suratul asri almustamilatu ala innal insana fi khusr wanda ta nuna bayanin dan adam yayi hasara to tunda imamu suyuti ya kawo ta anan kuma bai kawo ta ba a cikin bayani sai mu kawo dirasal adadiyya kanta suratul asri tunda ya ce abin nan suratul asri makkiya ce wasu mai sun ce madaniya ce ina fata an fahimci wato san ba suratu wal asr ana kiranta suratu wal asr an yi hikayatul lafzi kenan dalilin kuma sabata suna wal asr ai saboda akwai kalmatul asr a cikin ta ko ba ka nan bane yawwa akwai magana imamu shafi'i da yake cewa da Allah bai saukar da wata sura ba in ba wannan sura ba da ta ishe mutane tunda ta bayyana duk abin da ya shahira yau ka duniya da ta lahira dukkan da adam da cikin hasara sai wanda ya yi imani ya aikata aiki na gari aka yi ma juna wasiya wa tawaso bil haqqi da gaskiya abin da yake gaide wa tawaso bis sabr aka yi wasiya da hakuri in ka rike wadanga guda hudu to miye saura sai aljanna an gane ko ala ayyati hal adadin ayoyin ta tana da ayoyi uku an gane ko yawwa dama da ita da suratul kautsar inna a'tainaka al-kautsar da kuma an-nasr idan ja rasulullahi sune surori masu ayoyi guda uku ko ba ka nan bari akwai kuma mafi tsawo sune as-sab'u tiwal akwai al-mi'una za su biyo bayan su masu 100 da dan wani abu akwai al-masali wanda ba su kai 100 ba akwai al-mufassal shi kuma mufassal akwai tiwalul mufassal akwai qisarul mufassal ana rarraba su ina fata ana fahimta ta nan ana zancen wasu khasa'is ne waɗansu ayoyi kenan suratul asr tana daga cikin surori waɗanda suke aksar suwarin fil qur'anil karim aya kuma mafi tsawo cikin alqur'ani ita ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayn an gane ko atwal sura kuma ita ce suratul baqara aksaru aya aya mafi zama gajeruwa kun ka ce thumma nazar da ita wasu kayin qiyamul layl da tarawih ya ce gairil maghdubi alaihim wala dhalin thumma nazar Allahu akbar wasu kuma da muhammad tani suke eh an gane ko a'zamu aya aya mafi girma da daraja ita ce ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum a'zamu sura sura kuma mafi girma ita ce suratul fatiha ba ba qul huwallahu ba an gane ko eh dan ita qul huwallahu lalle tana da falala amma fatiha hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yace zan sanar da kai a'zamu sura in gadi ko yawwa fatiha ko wadda ake kira ummul kitab kuma daga ciki kaga an kira ta ummul kitab ita ce tushen alqur'ani ko kuma uwa alqur'ani misali kaga an kira ta tushen alqur'ani gaba ɗaya ta kumsha da alqur'ani ya kumsa ya kamata ta zamanto abin nan bal ma Allah ya kira ta alqur'an wal qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim to kenan sai mu dawo cikin tanasu quddurar sai mu ga cewa shi imamu suyuti ya ce to wali hada don wannan ne a ƙaba ha bi suratul asri ita ah ban ba eh huruf ko sahih muna mantawa adadin haruffanta tana da haruffa guda 70 haka ne adadul huruf suratul asr tana da haruffa 70 kalmomi tana da kalma 14 abdullah tayyar ya ce fiha nasikhun wa mansukh a cikin ta akwai wanda ya shafi da wanda aka shafi kaga wannan sai ina buƙatar bincike tunda ba wani abu wanda ya bayyana inda ba al'am wal khas za a samu a cikin ta ba ko mutlaq wal muqayyad at-tartib al-mushafi tartibi na jerin surorin al-qur'ani ita ce sura ta 103 wa tartib an-nuzuli tartibi na sauka ita ce sura ta 13 ina fata an fahimci ni da sauka kenan kadiba cikin at-tafsir al-mawdu'i li rukhbati min al-ulama kadiba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an da kuma ayatul mutashabihat al-alfaz na abdallah at-tayyar nazalat sun kace ta sabka ba'da suratul inshirah bayan suratul inshirah alam nashrah lak sadrak wa qabla al-adiyat sannan ta sabka gabanin al-adiyat ina ganin shi abdullah tayyar in ban manta ba ya kawo ta sura ta 32 da sauka wallahu a'lam to mu dawo cikin tanasu quddurar idan muka dawo cikin tanasu quddurar shine sai imamu suyuti yake cewa wali hadha aqabaha bi suratul asr shi yasa Allah kawo ta bayan suratul asr almushtamilati wadda ta kumshi ala annal insana fi khusrin dan adam yana da yana cikin hasara bayanu li khasarati tijarati dunya domin a nuna yayi hasarar kasuwancin shi na duniya wa rib wa ribhil tijarati al-akhirah sannan kuma yayi hasara kenan wa khasarati wali bayani khasarati ribhil akhirah kenan wa ribhil tijarati al-akhirah shine atfkin abinda an kai atfkin shi akan shi yayi asarar riba ta lahira ولهذا عقبها بسورة الهمزة كما دون أن الله يبيو ده إتباين سورة الهمزة كأن يكاو سورة الهمزة المتعود في المتوعد المتوعد فيها ود أنك كتي أنك ممونا القولي من جمع مالا وند تار دوكيا وعدده يلسا فدوكيا an gane ko ya samu an malahu akhlada yana sa tsammanin dukiyarsa za ta wato tabbatar da shi to tunda imamu suyuti ya kawo bayanin suratul humaza ita ma kenan dole nan sai mun yi kokari mun kawo bayani kanta ko ba haka ba to kenan shi imamu suyuti yace wale hadha aqabaha bi suratul humaza shi yasa Allah ya biyo bayan wal asr da suratul humaza to ita ko suratul humazan nan sai mu kawo ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar abin al-muta'alliqa biha suratul humaza in ka diba cikin wailul kulli humazatil lumaza ad-durrul masul zaka ga ma'anoni daban-daban na humaza da lumaza makkiya ce ma'ana ta sauka a makka waɗansu kuma sun tafi cewa ta sauka a madina an gane ko me yasa aka mata suna humaza domin wailul kulli humazatin lumaza duk da yake kalima ta hamz ba cikin ta ta zo ba akwai hammazin masha'im binamim ko ba karan bane sannan ana kiranta suratu wailul kulli humazatin lumaza an gane ko da wannan nima imamul bukhari ya yi mata unwani imamul tabari afwan ya mata unwani da kuma al-bukhari a cikin sahih al-bukhari can kitab tafsir sannan ana kiranta suratul hutama domin kallala yun badan da fil hutama an gane ko yawwa al-imamu fairuz abadi cikin basair zawi tamyiz shi ya kawo wannan suna an gane ko adadin ayoyinta tana da ayoyi tara ita suratul humaza adadin haruffanta harafi 133 adadin kalmominta tana da kalma 33 an gane ko at-tartibul mushafi tartibi na jerin surorin alqur'ani suratul humaza ita ce sura ta 104 wan nuzuli kenan at-tartibul nuzuli ita ce sura ta 30 wato da biyu kenan an gane ko nazalat ta sabka ba'da suratul qiyamah bayan suratul qiyama la uqsimu bi yawmil qiyama wa qabla suratul mursalat kafin suratul mursalat wannan shine takaitaccen bayani game da ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar game da suratul humaza sai imam al-suyuti da ya kawo yace wal hada aqabaha bi suratul humaza shi yasa Allah biyo bayan suratul asr da humaza wanda bayani ya gabata ita ma kanta al-mutawa'adu fiha wanda an ka kyaci man jama'a malan wanda ya tara dukiya wa'addada an gane ko kuma ya lissafa ta ya sabu yana sa tsammanin anna malahu akhlada yanzu dukiyar shi zata dawamar da shi a duniya yace fanzur ka kalla ila talahumi hadhihi suwar al-arba shiga waɗannan surori daga lahamuna kamar yadda naman shiga juna yadda waɗannan surori guda hudu suka shiga juna wa husn ittisaqiha da kyawun tsaruwar su mai taqiqi wannan littafi yace wa munal munasaba yana daga cikin dacewa in ka diba number 1 ko numero n kazalika haka at-tasrihu huna an faɗa ƙarara a nan bi wazni al'amal da auna ayyuka allati ajmalaha waɗanda Allah ya zo da su a dunkule fi zalzala ko a cikin zalzala wa bayyana aslaha kuma Allah ya bayyana asalinsu ko fil adiyati a cikin al'adiyat ko ba haka nan bane tunda can an yi zo da ma'auni an ka ce faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara sannan kuma a cikin al'adiyati an kawo zancen idza bu'thira ma fi al-qubur wa husila ma fi sudur inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir ko ba ka dan bane to kuma cikin al-qari'a sai an ka ce fa amma man thaqulat mawazinuhu kaga na an bambanta yadda mawazinu ce suke da za su kasance fa huwa fi inshatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya an gane ko kinan munasaba wadda akwai tsakanin zalzala da kuma wato al'adiyat kinan surorin din suna bayani da kiyama da kuma ma'aunai da kuma yadda za a auna su da haka dai imamu suyuti ya ce to kamar dai jere na suke kaga irin yadda an ka kawo neman dukiya ya shagaltar da ku takasur kenan ya zama to shine sanadiyar hasaran mutum sai wanda ya imani ko ba haka nan bane to dan haka kuma wanda ya hasaran nan kuma sai an kai bayanin yadda hasara za ta kasance a cikin suratu al-humaza wannan shine takaitaccen bayani game da waɗannan surorin nan za mu dakanta insha Allah sai darasin mu na gaba abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته